الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا محمد وعلى آله حق قدره صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم.
الحمد لله الفتاح العليم صلى الله وسلم على سيد الكل وسبب وجود الكل سيدنا ومولانا محمد ذي القدر الفخيم الممدوح بأعظم الأخلاق ويقول الله العلي الخلاق وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيقول أفقر العبيد لرحمة مولاه الغني الحميد عبد الواحد محمد النزيبي ابن الشيخ محمد الأول الشهير بعالم كرمي ابن العالم خضر الكرموي الكنوي التجاني نزقه الله وسائر الإخوان بالكفران من الأدران وحفظه بحفظه السرمدي وستره بملاهب لطفه الخفي وأمه بسوابق بره الخفي وأغرقه في بحبوحة السعادة الأبدية بمحب العناية السرمدية آمين
بسم الله إعلم نعم إعلم أيها الأخ المحب لرسول الله سيدنا محمد المختار الراجب لاستماع الأخبار الواردة في شأن فضائل هذا النبي العظيم الهاشمي القرشي صلى الله تعالى عليه وسلم وفضائل آله الأطهار وصحبه الأبرار وأمته الأخيار وهي التي تكثر من أن تحدى وتستقى وإني هممت أن أضع كتابا لطيفا منيفا وجيزا حول هذه الفضائل وقصرت أن أبوها شيئا يسيرا من بعض فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض فضائل آله وأصحابه وأمته الأخيار فيه إن شاء الله تعالى وهذا الكتاب مرتبا على أربعة أبواب فقط الباب الأول في ذكر بعض فضائل النبي صلى الله عليه وسلم الباب الثاني في ذكر بعض فضائل آل بيته عليه الصلاة والسلام الباب الثالث في ذكر بعض فضائل أصحابه عليه الصلاة والسلام الباب الرابع في ذكر بعض فضائل أمته عليه الصلاة والسلام ولم نعم ولما من الله علي بتكميل كتابي هذا على حسن الوجوه سميته الفيض المدرار في ذكر بعض فضائل النبي المختار فأرجو ممن اطلع عليه ومد البصر إليه أن يصلح ما أصاه أن يكون من الخلل ويسامه فيه يظهر فيه من الزلل ولا سيما قد قيل وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا وأن يدعو لي بالمغفرة ودخول الجنان في جوار سيد الأكوان سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نعم yawwa wannan littafi ya tare abubuwan da aka ji bayan mun gode Allah mun yi salati da gaisuwa ga annabin Muhammad bara'atul istihlal ya fito akan manzo za a yi magana duka komai an ji Eh, wanda dai littafin dai ya daɗe dai amma dai abubuwan da yake ciki kullum sabo ne saboda ƙadari da martaba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ɗan uwa masoyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin zaɓin Allah mai kwaɗayi da jin labarai wanda suka gangaro cikin sha'anin darajoji da faraloli na wannan babban annabi mai girma ba hashimin dangi ba ƙuraishe annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da faralolin halayen gidansa masu tsarki da sahabbansa kubutattu daga barin aibu da kuma farala al'ummarsa zaɓaɓɓu akan dukkanin al'ummatai wannan faraloli ta yi yawa ƙwarai-ƙwarai wanda ba za ta iya yiwuwa a iyakance da ba ko a kirge ta saboda haka duk da haka ni dai na dan motsa ina so wato zan dan aje wani dan littafi small book akan haka littafin zai zama mai taushi mai daraja gajere akan daura da wannan falalolin da muka faɗa sannan da kuma na yi nufi dan bayyana wani abu kaɗan a cikin ba'arin faralolin annabi sallallahu alaihi wasallama da ba'arin faralolin waɗannan bayan allah da muka faɗa a cikin sayin allah ya so amma wannan littafi zai zo a hulɗarsa a bisa babi-babi guda hudu ababen jerantawa na farko za mu yi magana a cikin ambaton kaɗan daga cikin darajoji da faraloli na annabi musallallahu alaihi wasallam domin mu ƙara tsayawa mu ƙara jajircewa cikin soyayyarsa da hidimarsa da narkewa cikinsa da kuma ƙara soyayya da kiyaye alfarmarsa amma babi na biyu za magana ne a cikin falalar 'ya'yan gidansa manya-manyan bayan allah tsarkaka na uku kuma za magana a cikin ambatan faraloli da darajoji na sahabbansa bayan allah masu girma da duniya ba ta ga irinsu ba na hudu kuma za a ambaci ba'arin faralolin al'ummarsa masu girma waɗanda babu wata al'ummar da ta kai su da Allah tabaraka wata ya mana baiwa aka kammala waɗannan babubuka littafi ya tashi a bisa mafi kyan fuska sai muka ambace shi da wato ainihin fari mai kwarara a cikin ambatan annabi muhammadu muktar sau da haka muna ƙauna wanda duk ya mika ido ya kalli littafin nan abin da ya gani ya gyara kuma ya rangwame a cikin abin da ya bayyana na tuba-tubai dama malam ya ce in ka samu kuskure ka gyara wa in ta jir aiban fasaddar halala fajallaman la'aiba fihi wa ala wanda baya aibi baya kuskure allah ne shi ko wannan ya girmama sannan na kauna addu'a da gafara da shiga aljanna tare da makotaka da shugaban kasantattu gare ni ga masoya wanda suka ji suka amfana sannan na roƙon Allah tabaraka ta'ala ina tawassuli da annabin sa ya ji sanya shi khalisan li wajhihil karim tsarkakakke ga zatin Allah ya amfanar da shi amfani gamgamamme Allah mai iko ne akan haka ko mai iko ne mai cancanci ne da ya amsa addu'a akan haka kuma ya amsa an yi shi an karanta na faɗa kuma na mai dogaro da Allah wanda shi ne madogara ta Allah tabaraka ta'ala shi ne wato ainihin madafa ta sai muka fara shiga littafin da cewa babi na farkon nan gashi a cikin faralolin annabin muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai sani ya kai ɗan uwa Allah ya datar da ni da kai izuwa ainihin abin da yake so yarda da shi ka yi sani cewa haƙiƙa ga annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallama akwai faraloli da darajoji masu yawa da ba sa ididdiguwa ba sa iyakantuwa allah haƙiƙa shehu yusuf nabhani radiyallahu anhu sayyidul madihina ya kyautata magana a cikin littafin sa al'anwarul muhammadiyya minal mawahibin ladunniya abin da yake fada a ciki yake cewa baya buya kuma bai buya ba cewa shugabanmu jagoranmu mai cetonmu annabinmu baban alkasim sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kyakkyawa ne cikin kowace sufa kuma shi ne mafificin annabawa da mursalai baki daya da mala'iku makusantan halarar Allah shine mafificin dukkanin bayan Allah baki daya shine mafificin dukkanin halitta kakaf ɗinsu ɗai-ɗai-ɗai ya fi kowa in an tara su an diddin su gaba ɗaya ya fi kowa in duk halittar Allah ta taru annabi duk ya fi su idan an yi ɗaya-ɗaya annabi duk ya fi su saboda haka ainihin wato abin nufi annabi ya fi kowa da kowa cikin halitta da za a ɗora halittar allah a tafin mizani a ɗora annaba a ɗaya tafin wallahi sai annabi ya rinjaye su wajen daraja da wajen farala da wajen ɗaukaka da wajen soyayya da kusanci zuwa Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo a cikin jami'ar sagayar abinda wato ainihin ibn hibbana ya rawaito daga abi sa'id hakika manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce jibril ya zo mun sai ya ce da ni hakika ubangiji na ubangijinka yana faɗa yana cewa ka ko sani yaya ya ɗaukaka ambatanka saboda haka sai na ce allah shi ne mafi sani sai allah ya ce da jibrilu ka gaya masa ba za a ambace ni ba ba za a ambace ni ba sai an ambace shi tare da ni sai ka ce mulkin najeriya allah ya rahama ga imamul busiri imamul busiri yana faɗa akan daraja ta manzon allah da cewa fama bulagul ilmi fihi annahu basharun fa'awar lazi tamma ma'anahu wa suratuhu sun mastafahu habiban bari'un nasami ya kuma faɗa ya ce fa'in na farala rasulillahi laisa lahu haddun fayura wani da ƙumbi fami ya kuma faɗa Allah ya ƙara rahama gare shi ya ce fa mablagul ilmi fihi annahu basharu wa annahu khairu halqillahi kullihim ma'anar abin da ya faɗa a baiti na farko ya ce annabi muhammadu shine bawan da ma'anarsa da surarsa ta cika tamma sannan kuma bari'un na sami makagin halitta shine Allah istafahu ya zaɓe shi habiban masoyinsa sannan kuma ya kuma faɗa cewa haƙiƙa farala da muka ce za mu magana ta manzon Allah faralan manzon Allah da darajarsa babu iyaka a gare ta ba ta da iyaka ballantana mai furci da baki ya furta faɗinta ko ya ce zai kai iyakarta wannan sai Allah sannan ya kuma cewa kai matukar ilimin mutum a cikin annabi cewa shi annabi mutum ne amma hakika shi fiyayyen halittar allah ne baki ɗayansu ma'ana ya kai matukar ilimi da tunani na ɗan adam cikin manzon allah babu abin da mutum zai iya hange babu abin da mutum zai iya faɗa ko ya gane sai dai ya ce annabi muhammadu annabi muhammadu mutum ne ba mala'ika ba ne ba aljani ba ne ba mala'ik ba ko ba hushanan annabi mutum ne dan dan mutane ne allah ya girmama mu mu jinsinmu na mutum ya sako annabi muhammadu cikinmu amma shi ya fi kowa ya girma kowa ya zarce kowa a gurin wato ainihin daraja ya fifici kowa cikin halittar allah saboda haka ne yake siffanta shi da cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne a haisiya ta zati zatin jiki a haisiya ta sifa in ka kalle shi mutum ne amma a haisiya ta ma'ana shi fiyayyen dukkanin halitta ne ba mutum ba kadai wa annahu khairu khalqillahi kullihim shi ya fi kowa da kowa cikin halitta kai tabbatacce da takaitaccen zance Allah tabaraka wa ta'ala hakika ya fifita annabinmu ya girmama shugabanmu annabi Muhammadu ya ɗaukaka shi akan baki ɗayan annabawa baki ɗayan su kaka da manzanni Allah ya ɗaukaka annabi a kansu har ma Allah ya yi wani shagube wanda yake a filin magana kowa ya san da wa yake ya ce tilkar rusulu faddalna ba'adahum ala ba'adin wancanan ka manzanni ni musu Allah mun fifita shashinsu a kan shashinsu to saboda haka in aka ce a manzanni wa aka fifita ya fi kowa kowa da kowa wannan ilimi ne laruri kowa ya sani annabi muhammadu ne ya fi dukkanin annabawa kakanninsa ka faɗa ka ƙara faɗa ya fi adamu ya fi shisu ya fi nuhu ya fi ibrahimu ya fi idrisu ya fi musa ya fi isma'ila ya fi ishaqa ya fi yaqubu ya fi isa ya fi kowa da kowa kakkab na annabawa da manzanni zaɓaɓɓun halarar allah kai annabi bai tsaya nan ba ya fifita akan dukkanin halittar allah baki ɗaya kakkab saboda haka daga cikin faralarsa da allah tabaraka ta'ala ya masa ya fifita shi ya ɗaukaka ainihin ambatansa tare da ambatan allah ba za a ambaci annabi ma ba za a ambaci allah ba sai an ambaci manzon allah malam mujahidu babban malamin nan mai tafsiri na lokacin tabi'ai yake fassara cewa warfa'ana laka zikiraka din nan abinda ya fassara daga mazabata sa abdullahi dan abbas ai allah yana magana yana cewa la uzkaru hatta zikirtu la uzkura hatta zikirtu ma'i ba za a ambace annabi na ba ba za a ambace shi ba har sai an ambace shi tare da ni idan mai shahada yace ashhadu an la ilaha illallah dole sai ya karasa ya ce ashadu anna muhammadar rasulullah idan mai zikiri ya ce la ilaha illallah zai ce muhammadun rasulullah malam katadata shi ma ya faɗa ya ce allah ya ɗaukaka ambatansa a duniya ya ɗaukaka ambatan manzala a lahira ba mai hudu ba ba mai kuma wato ainihin karanta tahiya ba mai sallah ba mai kiran sallah face sai ya hada da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ashadu Allah ilaha illallah dole sai ya ce ashadu anna muhammadan rasulullah mai huduba ko shi annabi in yi huduba sai ya ambaci kansa sai ya yi shaida da Allah sannan ya yi shaida da kansa a jami'u sagiri ya zo jibril ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ce wato ubangiji na ubangijinka ya ce ka san yadda na ɗaukaka ko sunanka yadda na ɗaukaka ka sai ya ce allah ne ya sani in ji manzon allah sai ya jibril ya ce allah ya ce ba za a ambace ka ba sai ba za a ambaci allah ba sai an ambace ka tare da shi saboda haka yan uwa wannan wallahi na ce ya ishi annabinmu muhammadu farala wajen ubangijinsa ba za a ambaci Allah ba sai an ambace shi yana daga abin da ya shiryatar da mu zuwa wannan magana ta cewa ba a ambatan Allah dan darajar manzon Allah sai an ambaci manzon Allah abinda mawaƙin annabi shine Hassan dan Sabit ya faɗa yake cewa annabi Muhammadu fari ne mai haske mai kyau yawwa kuma akwai hatimin annabta tare da shi wannan hatimin yana haske yana kyalli yana bayyana daga Allah a tare da manzon Allah Allah kuma ya raba sunan annabi Muhammadu zuwa sunansa idan mai kiran sallah guda biyar ya tashi yin kiran sallah sai ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah kuma Allah ya tsago sunansa shi annabi Muhammadu daga cikin sunan Allah domin ya girmama shi shi ne ma'abocin al'arshi Muhammadu annabi kuma Muhammadu shi sha'irar rasul yake cewa a zarrun alaihi lin nubuwati khatimun min Allah min nurin yaluhu wa yashhadu wa damma al-ilah usma an-nabiy ila ismihi idha qala fil hamsi al-mu'adhdhin ashhadu wa shaqqa lahu من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة الله تبارك وتعالى يا دوكك واتو أنبتنسا da sunansa tare da annabinsa Muhammadu ya ɗaukaka sunansa a cikin jama'u na farko hakanan ya ɗaukaka sunansa da ambatansa a jama'u na ƙarshe Allah ya kururuta da shi ya yada da annabi ga annabawa da littattafai tun gabanin zuwansa har ma ya rike alkawarin annabawa da cewa ga annabta mun ba ku da manzanci amma za ku yi alkawari idan ya bayyana a lokacinku za ku bar annabtar za ku bar manzancin ku zo ku bi shi ku zama tare da shi wanda allah ya riga ya sani za su zo su shige kafin ya zo amma yin hakan bayyanar da daraja ne da girma da farala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shehu yayin sarsari wani babban masoyin annabi wani babban mawaki wannan muka ba da labarin tarihinsa wannan idan ya kwanta zai bacci sai muridai su ɗau alƙalami domin ya fara bacci kawai baitoci yake ji suna fita ta nishinsa ai ta rubutawa don shauƙinsa da annabi shi ma ya yi magana ya ce haƙiƙa kiran sallah na farilla baya inganci face sai da ambaton sunansa mai daɗi mai kawar da damuwa na zuciya da kuma damuwa ta baki saboda haka ma yake cewa kuna kallon mu kiran sallanmu baya ingantuwa sallanmu ta farilla ba ta ingantuwa sallanmu ta nafila ba ta yiwa inda ya mu maimaita ambaton sunansa ba imam shehu yusufun na bahani sayyidul madihina radiyallahu anhu ya yi wata magana a cikin mimiya tasa yana cewa shugaban manzanni darajarsa abin sani ne in dangane da daraja ne tasa ina isa almasihu ina musa alkalimu ina nuhu ina kakansa ibrahimu baki ɗayansu kowanne dangane da mukamin annabi kowane ɗaya ɗanyaye ne annabi kuma dattijan dattijan dattijan tsoho ne amma kowane gaisuwa da amincin Allah tabaraka ta'ala ya tabbata a gare shi yake cewa kuma ina jibrilun an shiga cikin mala'iku ina masu cewa jibrilu malamin annabi ne karyanka ya sha karya a nan mutum jibrilu hadimin manzon Allah ne ba malaminsa ba ne sai ya ce imamun na bahani Allah ya ƙara masa rahama sai ya ce ina jibrilu ina israfilu ina mikalu ina azra'ilu baki ɗayansu fifitaka ta tabbata a kansu daga manzon Allah idan baka san dalili ba akwai dalili tabbatacce a mi'irajin annabi domin sun zo sun je sun yi hidima da manzon Allah baki ɗayansu to idan halitta za a ɗauko ta Allah halittun Allah a duniya a alam biyu ne akwai ulwiyai akwai sufuliyai halittun sama duka daga iya inda kai haka sama halittun sama ne in kai haka kuma har ƙasa na ƙasa ne su kenan sai imamun na bayani ya ce ina dukkanin alamomi maɗaukaka na sama ina dukkanin alamomi na ƙasa ina dukkanin halitta da duk darajarsu gaba ɗaya su fito innama a taƙaice ne wanda yake burbushin annabi ubangiji allah mai girma kaɗai shi ne kawai akan burbushin annabi banda allah ba wani sama da manzon allah wannan baitoci suna nan a cikin afaralus salawat kasida ce doguwa da muke ta karanta ta muna ta yara muna ta haddacewa inda yake ta wannan bayani akan faralin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidur rusuli qadruhu ma'lumun aina minhu almasihu aina alkalimu aina nuhu wa aina ibrahimu kulluhum an maqamihi almarfadum fa alayhi salatu wa taslimu aina jibrilu aina israfilu أين ميكال أين أزرائيل فعليهم عرا له التفضيل وبميراجه دليل قويم فعليه الصلاة والتسليم أين كل الأوالم العلوية أين كل الأوالم السفلية أين كل الورى بكل مزية إنما فوقه العلي العظيم فعليه الصلاة والتسليم kasida doguwa wanda yake son ya ganta ije ya nemo ta ya samu littafin shehu na bahani a falalin salawat ala sayyidu sadat zai ganta to Allah tabaraka wa ta'ala ya kara wa annabi daraja nan fa muka iya uwa nan muke sukewa nan za mu mace a cikin ambatan darajarsa duk wani abun karantawa a gefe ne amma mun shiga mun fada nan ne tsakiyar koginmu saboda haka allah muke roƙo ya ƙara mana soyayyarsa kuma ba za mu gushe ba muna ta ambatan faralolin annabi a cikin wannan littafi insha Allah hashi ma mu kai shi kuma sannan zailu ya biyo sannan ruju'i na kauli ya dawo don kaulu wani littafi ne da ba wanda za a bar karanta shi ba ne a society namu domin gyaruwar lamura na mu'amalar rayuwar mutu da gyaruwa muna jin sunnoni da ayyuka da abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato ainihin dora mu a kai Allah ya ba mu dacewa Allah ya ƙara annabi daraja assalamu alaikum wa rahmatullahi